الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رada mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim muna nan cikin suratu taha za mu tashi kan aya ta 84 insha Allah na'am فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
Na'am, faraja Musa ila qaumihi to can an ba mu annabi Musa labarin ga abin da mutanen shi suke kai na bautan dan maraki sun sun ki kuma bin sa zuwa ga miƙaci. To sai annabi Musa ya dawo ila qaumihi zuwa ga mutanen shi gabbana yana mai fushi, asifan yana mai tsananin fushi. Shi asif wato fushi ne wanda ya fi na gababu. To sai ya dawo yana mai cike da wannan fushi din Ƙala ya ce, Ya ƙomi ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa'adan hasanan ashe Ubangiji Ubangijinku bai yi muku alƙawari alƙawari mai kyau ba, ai sidikan na gaskiya, annahu yuɗi kuma taurata kan cewa zai baku a taura gashi kun ki ku bi ni? Afa a mene afa ƙala alaikum al'adu ko kuma alƙawarin ne ya yi muku nisa har kuka ƙaurace masa am aratun ko kuma kuna nufi ne ayi hilla alaikum gawa min rabbikum wato bishin Allah ya faɗo a kanku. Allah ya kama ku da fushin shi wa akhlaftul mau'idi saboda aka yi kuka saba ma mau'idi wato wannan alƙawarin da muka yi da na cewa kuna nan kuna bi na za ku same ni mu isa zuwa ga abin nan zuwa ga miƙati menene ya faru a wannan waje din sai ya ce ƙalu قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ƙalu sai suka ce ma akhlafna mau'idaka mu warware alƙawarinka ba bi malkina wato da ƙarfinmu ba da ƙuduranmu ba mu warware wannan alƙawari ba lakin na hummilla sai dai mu dinnan mun ɗauki auzaran wani nauyace nauyace min zinatul qawmi daga kayan kawa na wayancan mutane su ne kimdawa baka zamna ha sai muka jefa su finnara a cikin wuta bi amrin samiri inda Musa samiri ya umurce mu da mu yaka baka zalika kai hakan nan ne fa kawai fa alqa samiri kama alqaina kama yadda muka jefa wayannan tarkace na kimdawa cikin wuta hakan nan shi ma samiri yayi fa akhraja lahum فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي fa akraja lahum sai samir ya fitar musu da idilan wani dan maraki jasadan wanda yake gashi nan dai jiki ne lahu kuwarin yana da dan sauti a cikin sa fa qalu eh shi samir da da mutanen shi wanda suka bi shi sai suka ce haza ilahukum wannan shine Allah ko ilahu Musa shine Allah annabi Musa ma wannan sai sai annabi Musa ya manta waza ya manta rabbahu ubangijin shi huna anan waza haba ya tlubu ya tafi yana neman shi kaji abinda shi samir yayi musu Na'am, kaga yanzu jama'a annabi Musa sun kasu kashe biyu, ga wanda suke tare da Harun, ga wanda kuma suke tare da Samiri. Haka aka ci gaba da tafiya har dawowa annabi Musa. Na'am.
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا To afala yarona shin su wayannan mutane ba su gani ne Allah yana al'amarin yake la yarju ilaihim qawlan shi wannan dan maraki da aka kirkira ai baya iya yin magana. Baya iya mayar musu da magana ko da sun yi. Wala yamliku lahum darran sarko bashi bai mallaki wani cutarwa gare su ba. Wala naf'an ko kuma wani amfani dan me yasa kake bauta mishi? Allah ya kawo irin wannan siga da yawa cikin Alkur'ani. Ta yana cewa amlahum ayinun yubsiruna biha shin wanda kuke bauta musu nan suna da idanuwa ne wanda suke gani ko kuma suna da hannaye yabshuna biha wanda suke iya dankan wani abu to dan me yasa kuke bauta musu dan me yasa kuke bauta da wani abin da ba zai amfane ka ba baka ganin bar shi ganinka wa in yakzibu zubabun in kuda ma ya sauka akan shi la ya san izuna ba shi ya koran shi bai fa talib wal maglub da mai bauta don da ake bauta duk sun zama to rauna na dan me yasa zaka bauta ma wannan abin na
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به na وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري to shi haruna da aka bar shi da mutanensa bai yi shiru ba da ya ga abin da suka suka shiga wala karkala hakika shi kala lahum haruna haruna ya faɗa musu min kabla gabanin wannan eh ya faɗa musu yace ya kom ya ku mutane na inna ma butuncin bi iyaka an jarrabe mu da wannan al'amari na samiri wa yana rabbakum arrahman lalle ubangiji ku shine sarki mai rahama fattabi'uni so da ku bi ni fi ibadati wajen bauta mishi wa ɗiwu amri ku yi biyayya ma umarni na fi fiya a cikin wannan bauta ɗin kaga da yi shiru ba shi dai ya ci gaba da kiran jama'an shi akan su dawo daga bautan wancan gunki ɗin na قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى kalu sai suka ce lan nabra ba za mu gushe ba alaihi akan wannan gunki ake bina muna tsaye muna bauta mishi eh hatta yarja ilaina Musa har lokacin da Annabi Musa ya dawo zuwa gare mu wannan to shine hakikatan abinda al'amarin Haruna ya kasance ma hun tare da su kabla maji Musa gabanin Annabi Musa ya dawo innahu lam yaskun lalle shi Annabi Annabi Harun bai yi shiru ba wa kada wa kada hazarun hakika ya gargadar da su min ibadatin daga wannan bauta da suke yi ma wannan ma wannan gunki fa abau sai suka ki suka ki barin wannan bauta din sun maltafata Musa eh, Harun wa huwa la ya'rifu ma- a- a- mawqifa ma'ahum sai Annabi Musa ya dawo da magana zuwa ga Harun saboda shi bai san menene Annabi Harun yayi a tsakani ba saboda haka sai ya ce قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا Kala sai ya ce ya Harun ya kai dan uwana Haruna ma mana haka me ya hana ka izra aita lokacin da ka gansu ballo sun bace sun koma bautan gunki menene ya hana ka menene kai a wannan lokacin Allah ta tabi'a ne ألا تتبعني أفعصيت أمري dan me isa baka bi ni ba ka bar su a wannan wajen afa a saita amri ko kuma ka saba ma umarni na ne ta yadda ka tsaya a wajen su baina man ya'budu ghayra Allah ta'ala ka tsaya tsakanin wayanda suke bauta ma wannan Allah dan me isa baka rabu da su ba dan me isa baka dawo ka biyo ni ba kaga ya nuna cewa wanda aka zabe su 70 din nan su je ga mikati su ma basu tafi ba sannan kuma ga abin da ya faru na biyu shine bautan wannan gunki da aka tsirar da shi a cikin wannan al'umma sannan kuma ga annabin Allah wanda shi annabi Musa ya ce ya jira ya tsara wannan al'umma ɗin. Kaga al'amurori da suka faru kenan bayan tafiyan annabi Musa. Na'am, mai Harun ya ce.
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي Na'am, إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي na'am, sai Harun ya mayar da magana, kala Harun, wa min kalamihi daga cikin wannan wannan zance nashi nafhamu zamu zamu fahimci alhalatin lati wato halin nan da yake ciki tare da dan uwan shi Annabi Musa ya ce yabna umma ya kai ɗan ɗan uwana. Duk da cewa shi a annabi Haruna shakikin annabi Musa ne. Mun gane ko to an yasa ake cewa ɗan uwa me yasa ba za a ce ɗan uba ba? Mun gane ko uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma sai ake rinjayar da ɓangaren uwa a kowane lokaci. Ɓangaren uwa su suka fi tausayi. A shafaka wa ra'afa yana ɓangaren uwa ne. So da haka sai an ke danganta ɗan uwantakan da uwa ake dangantawa ba da uba ba. In ka cewa na ya ɗan ubana ne sai a ɗauka wato kuna gaba ma a tsakani. Yawa tare da cewa wannan ɗin shine ya fi ƙarfi amma sai a ce ɗan uwana ne saboda yana nuna tausayi da rahama da jin kai yana nan a dan a ɓangare a dangin uwa yake. Shi yasa hatta wajen shayarwa in an rasa an bar 'ya'ya suwa suke shayarwa su ne ɓangare na uwa. mun gane ko wannan dangi na uwa su ne duk wani abin da kaje ka ɗauko su za su iya karɓa su rike to amma kuma su waye masu ɗan shine ɓangaren uba su ne da riƙewa ɓangaren uwa ba su da gadon ko sule biyar a cikin gadon mamaci ko sule biyar ko sisi ba su da shi sai ɓangaren uba shi yasa in aka dawo har aure sai a ce to wai ina dangin uban shi ne mun gane ko anan kuma sai a dawo ana neman wane ne dangin baban shi ina kanin baban ina wan baban ina waye na baban amma bangaren kuma reno ba to wannan kuma sai bangaren uwa su ne suka iya wannan ɗa baya dawowa bangaren uba a wajen reno sai in duk babu ɓan- ah, wani saura a bangaren jatuman shi to shine zai dawo bangaren uba nan ma ba zai dawo nan cikin gidan uban ba kai tsaye sai an zaga an zaga kafin ya dawo nan ya Allah ka taimake mu yace yabna umma ya kai dan dan uwana la ta'khuz aya ta nawa eh yace yabna umma ya kai dan uwana la ta'khuz bi lihiyati kada ya kama gemi na aw bi ra'si ko kuma kaina domin can a cikin araf Allah ya faɗa mana cewa da annabi Musa ya zo ya same su suna wannan alkal alwaha sai jefar ma da alluna a taura din har ma ya karye sannan ya shiga yana jan gemun ɗan uwan shi saboda kawai abin da ya gani ya zo cikin sayul jami wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya rahama ma ɗan uwa annabi Musa mun gane ko duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambaci annabi Musa sai ya nema masa rahama saboda ya san irin al'amari da ya shiga da wahalan da ya samu wajen isar da saƙon Allah yace bai annabi sallallahu alaihi yace bai kasance labari kamar abin da ka gani da idanka ba ai Allah ya ba mu annabi Musa labari ga abin da mutanen suke ciki na bautan dan maraki Allah ya faɗa mishi amma da ya zo ya ga abin miraratan sai da ya watsar da attauran ma a ƙasa ya shiga yana jan gemun ɗan uwansa yana jan gashin kanshi yana tambayan shi me yasa wannan al'amari ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lallai labari bai zamto daidai da kaman abin da ka gani da idan ka ba da ya gani ran shi ya ɓaci raja musa gabana asifan ya dawo yana cike da fushi wato fushi mai tsanani na'am yace la ta'khudh bi liyati wala bi ra'si inni abinda isa ka ga ban bi ka ba khashitu naji tsoro an ta kula domin kada ka ce farrakta ka je ka rarraba baina bani isra'ila tsakanin banu isra'ila wannan tarkun kauli su kuma wayannan mutane ba su karbi zance na ba na yi musu wa'azi na yi musu wa'azi na kira su na ana su sun ki in na rabu da su zan tawo da sauran jama'a zan bar sauran jama'a a baya sai a ce na raba kan banu isra'ila wannan shine dalili shine kuma hujjana to a daga nan zaka fahimci rarrabuwan kai wannan gabaki ɗayan shi masifa ne a cikin addini masifa ne in dai al'amari ba ya kai al'amari ba rarrabuwan kai ba shi da wani amfani ba shi da wani kima ba ya haifar da komai sai dai ya haifar da rashin karɓan gaskiya rarrabuwan kan da zai kai ga in wancan ya faɗi gaskiya kai kana ganin wannan ba gaskiya ba ne saboda me saboda jam'iyyar ku na addini ba ɗaya ba to wannan ba shi da amfani gaba ɗaya babu wata aya da ta zo ta yi umarni da irin wannan, ya Allah ka tsare mu, na.
قال فما خطبك يا سامري To lokacin da annabi Haruna ya- ya faɗa ma annabi Musa ga halin da ake ciki sai ya komo kuma kan Samiri, ya ce ma ka menene labarinka ya Samiri ya kai Samiri da ka kirkiri wannan abin, ka zo ka kau da mutane daga kan tauhidi sai ka koma bautan gunki, me za ka iya cewa game da wannan? kaga darasin da yake cikin nan shine ba da fair hearing abinda turawa suke kira fair hearing wato a ba da abin adalci wajen bincike ba kawai gashi ya tabbatar an faɗa masa Allah ya faɗa mishi annabi Haruna ya faɗa mishi zai sake tambayan wannan to kai me zaka ce saboda haka ko me aka kawo maka to kayi ƙoƙarin yin bincike a kai kada ka yadda ka karɓi labari na ɓangare ɗaya ka ce a kan shi za ka yi hukunci wannan ba zai taɓa yiwuwa ba za ka yi hukunci cikin kuskure kaga dai gashi duk da wannan hujjoji da annabi Musa yake da shi da abin ma da ya gani da idan sai ya tambaye shi to kai me ya kai ka yin haka ba mu labarin me isa ka yi haka mun gane ko me samir ya ce قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها Mm.
وكذلك سولت لي نفسي Ƙala sai Samir ya ce, Basirtu to ni fa na gani ne, bi malam yamsuru bi da abin da su ba su iya gani. Na ga dai wani abu, faka babtu, sai na yi ruko ƙababatan wato ruko, min turabi na daga ƙasa na asarin rasul wato gurbin nan na manzo. A Yuham yana, yana wahamantar da annahu cewa shi ra'a rasulan ya ga mala'ika wanda ya zo yake magana da annabi Musa. a wannan lokacin da aka ce annabi Musa ya doki wannan kogi ɗin, ya ga mala'ika shi fa yake faɗa shi samirin, sai na ga mala'ika da ya zo kuke maganan nan da ya ɗaga ƙafansa sai na ebi ƙasan da ya taka, da na iba, to shi ne na zo na yi masu wannan, wannan gunki da shi. To kaga duk dai magana babu wani hujja a ciki, shi daman duk wanda ba shi da hujja, daga maganan shi daga nan za ka gane yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya. An tambaye shi me yasa ya kirkiri ɗan maraƙi, dalilin kirkiran ne aka tambaye shi. Sai kawai ce basirtu bi malayan surubi ba kamautu kabatan min asarin rasuli, kai ya ce fana ban sai na watsa wannan ƙasa ɗin akan wannan ah, ɗan maraƙi da na kirkira musu. Daga ƙarshe dai waka zalika sawwalat li nafsi wannan kuma shine abin da raina ta riya min nayi. Kaga ya kasance in ka duba maganan da shi samiri ya mayar ma annabi Musa babu sassan a ciki, babu wani abin riƙewa, wane ne ya faɗa maka ka yi hakan, wane ne ya sa ka, wane ne ya aike ka, duk babu shi a ciki. Jiya da mu yi magana kan cewa za a zo a samu munafukai, an gama da kafirai su fir'auna da jama'an shi, yanzu kuma munafukai za a zo a samu a cikin jama'a annabi Musa bayan an tseratar da su, to wannan shine shugabansu. Na'am. Na'am.
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس Na'am.
وإن لك موعدا لن تخلفه Mm.
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا Na'am.
لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا Na'am, ƙara da Musa sai annabi Musa ya ce mashi samiri, ba za tafi fita min bai na a tsakaninmu, domin ka zamanto annoba. In aka bar shi a cikin jama'a zai zai wargaza taron jama'an gabaki ɗaya. Zai shigar da shubuhoyi iri-iri, saboda haka fita daga cikin fa inna laka ya tabbata gare ka fil hayati a sauran rayuwar da za ka yi, an ta kula ka ce ma duk liman ra'aitahu wanda ka haɗu da shi ka ce masa la misasa kada ka kusance ni ai la taqrabni kada ku kusance ni makana yahimu fil bariyati ya kasance yana nan yana ta yawo kawai a cik- a a cikin jama'a ko kuma a cikin a nan kan duniya wai za masa a'adan idan ya taba wani shi samiri in ya taba wani mun gane ko aw masahu ahadun ko kuma wani ya taba shi hama jami'an dukkanin su guda biyu sai sun tashi da zazzabi wannan shine azaban shi tun daga nan gidan duniya gabaki ɗayan su wa kazalika hakan nan kana ya kasance wata ba'ahu wato wato abin nan nashi ah, ah, mabiyan shi da shi da mabiyansa duk annabi Musa ya cire su daga cikin tafiyan shi ya ce ga abin da za ku je kuma duk wanda kuka gani ma kar- ku ce kada ku ta- kada kada kada kada wani ya taba ku kuma kada ku taba wani wannan shine azaban ku kuma haka suka yi ta tafiya har suka kare Na'am. Ah, Imamu Qurtubi yana cewa baqayahum sauransu ila al suna nan har yanzu ya kuluna suna cewa la misaso in masa'ar min garihim ah, min garihim wahidin minhum hamma kilahuma duk wanda ya taba su wanda ba su ba to shikenan wato zazzabi sai sun yi shi a wannan rana din wanzur sannan kuma kai kallo wa inna laka mawidan sannan kuma kana da wani wa- lokaci la azabika ga azaban da za a yi maka wanda lan tuklifahu ba za a saba ma wannan lokaci din ba wanzur kuma kana kallo idubi ila eh, ila ilahika zuwa ga wannan abun bautan nan naka da ka sassaka allazi zarta alayhi akiba wanda ka gushe baka gushe ba don ta kada wama alayhi akan sa akiban kana tsaye kana bauta mishi lanuharriqannahu akan idan ka zamu kone shi zamu kone shi bin nari suma la nasfa na sannan mu sheke shi fil yammi a cikin a cikin teku nasfan shekewa ga baki daya sannan kuma annabi Musa ya am- ya aikata abin da ya faɗa ɗin aka ɗauko wannan ɗan maraƙi aka ƙone shi to kan shi aka je aka sheƙe shi ga baki ɗaya kaga Allah ma an riga an gama da shi mun gane ko to wannan iyakan wannan magana kenan sun maltafata ila allazina taba'u sai ya koma kuma zuwa ga wannan waɗanda suka bi shi wa qala lahum ya faɗa musu lita haqiqil haqqa saboda ya tabbatar da gaskiya asara ibdalil badil a gurbin a gurbin ɓatar da ɓata da shi samiri ya yi, faƙada sai ya ce, إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما Inna ma ilahukumullahu lallai abin bautan ku shine Allah kaɗai, shine Allah wanda yake shine kaɗai allazi la ilaha illahu wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi, wasu ya kulla shay'in ilma ilimin Allah kuma ya yalwaci koma menene, mun yi bayani wato ilimi na Allah aka ce da a ce teku duk gaba ɗaya za su zamto tawada. dukkanin kuma waɗannan itatuwa su zamto alƙalami sannan a shiga rubuta kalimatullah kalmomi na Allah to da duka sai tekun ya ƙare bishiyoyi sun ƙare ga baki ɗaya amma kalmomi na Allah ba su ƙare ba mun gane ko to wasi'a shine wasi'a kulla shay'in ilma ilmi na Allah ya yalwaci komai ya wuce da sanin duk abin da kai ka sani na'am كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق mm.
وقد آتيناك من لدنا ذكرا To nan ne fa ya ƙare ƙissatu Musa, ƙissan nan na annabi Musa, wafiya a cikin wannan ƙissa bayanin akwai bayanin itina illahi wato kiyayewan Allah ta'ala bin rusul da manzanni. Suma aqaba sai Allah ya bibiyar da ala qissatin alal qissata kan wannan qissa fa qala sai yace muhadiban yana mai magana lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace kazalika to hakan nan ne kama qasasna kama yadda muka bada labari ya Muhammad hazil qissa kama yadda muka bada labarin wannan qissa hakan nan ne na qussu alaika muke baka labari min anba'i daga labarurruka na ma kar sabaka abin da ya wuce na sauran al'ummomi daban-daban wa kad atayna ka haqiqa mun baka min ladunna daga gare mu ai min indina mun baka zikiran wato abin ambato shine alqur'ani wanda babu littafi wanda ya kai shi wanda babu littafi wanda ya kai shi a ilimi ya kai shi a martaba ya kai shi a girma nawa shi wannan alkur'ani wato ah, ah, abin nan ne wanda ya shafi dukkanin al'umma tun daga na farko har na ƙarshe cikinsa akwai bayanin abin da ya riga ya wuce da bayanin abin da ake ciki da bayanin abin da zai zo nan gaba kaga shamili ne shi alkur'ani gabaki daya saboda haka alkur'ani sai ya dace da lokacin da ya wuce ya dace da lokacin da ake ciki ya dace da lokacin kuma da da a zo nan gaba saboda haka duk abin da kake nema dawo cikin sa nan ne zaka same shi kamar karatun da muka yi jiya duk wani abu in dai ba alkur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba musulunci bane ya Allah ka tsire mu na'am man a'a من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا Man araba anhu duk wanda ya kau da kai daga barin imani da wannan alkur'ani fa innahu lallai shi ya hamil zai dauko yawmal qiyamata a ranar kiyama wizra zai dauki kaya ai himlan saqilan min al min al ism wato kaya mai nauyin gaske na daga zunubi shine ta Allah yake faɗa mana man araba an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka ko duk wanda ya kau da kai daga barin ambatan mu shine wannan alkur'ani fa inna lahu ma'ishatan dhamka yana da rayuwa take mai nauyi mai wahala kuma saboda haka duk abin da ka ɗauko in ba alkur'ani ba ne to fa ka yi ta karima kariman yaya za a yi ka kare shi kenan amma wanda Allah ya bashi alkur'ani yake aiki da alkur'ani ba shi da wani abu a cikin zuciyar shi amma wancan wanda ya ɗauko wani abu ya dangana shi da Allah wanda ba daga alkur'ani yake ba to ya yi ta rubuce-rubuce ya yi ta bayanai ya yi ta kaza ya kai mari ya kai goro domin kare wannan abin ko ba zai karu ba saboda mai ba na Allah ba ne wa kullu shay'in la lillahi fa akhiruhu inna lillahi duk wani abu wanda ba dan Allah ba to karshen shi sai inna lillahi kuma gabaki daya na'am fa innahu ya'mil yawmal qiyamati wizra khalidina fihi خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا khalidina fihi yana yana da zai dawwama fihi a cikin wannan azaba na nauyin laifin da ya isa da shi gidan lahira ya Allah ka tsire mu wa sa'a lahum ya munana gare shi yawmal qiyamati ranan kiyama himlan wannan kaya da ya dauko niki niki akan shi wannan kaya yayi muni na'am يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا yawma yunfaku ranan da za a yi huri fi suri a a- a- abin nan a a- a kaho eh ai ai alqarra ai annafqatu saniya huri na biyu lokacin da za a tashi mutane kenan Allah ya ce wala shirul mujrimina muna tashin wato mujrimai sune kafirai yawma idin a wannan rana zurkan wato suna zazzare ido sun rasa yanda za su yi kowa ido a buɗe saboda firgici na wannan rana din wa haulul qiyamati a a- azamu kullu haulin kan yadda mai wannan eh, mai wannan littafi ya rubuta saboda firgici na wannan rana ranan kiyama ya Allah ka tsare mu ka sawwake mana wannan firgici din na'am يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا yatakafatuna suna masu shawara bainahum tsakaninsu ay yakhduna amswatahum suna kas- kaskantar da muryoyinsu a tsakaninsu in labistun suna cewa ai ba mu zauna ba fil kabar ara a cikin kabarin nan illa ashirin sai dai kwanaki goma kwanakin da basu goma ba shine kadai muka yi a kabari gashi kuma yau an tashe mu na'am Allah ya ce نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما na ni alama Allah ya ce mu ne alama muka fi sani bi ma yaquluna abin da suke faɗa fi zalika cikin wannan ai laisa kama qalu ba kamar yadda suke faɗi ba iz yaqulu amsaluhum lokacin da mafi adalci a cikin su eh dariqatan wato wajen hanya ya bi su daidaituwa akan magana yake cewa illa bistum kai ba fa kwana goma muka yi anan ba kwanakin da muka yi a kabarin nan bai wuce illa yawmal kwana ɗaya ba mun gane ko ayazak miluna eh, suna kirga libsihim wato zaman su fil kabari a cikin kabari jiddan kwarai lima ya'anuna ko saboda abin da suke gani fil akhirati a gidan la'ira min ahwaliha na daga wahalan wannan gida din wa hakaza hakan nan ne ja taqimu bi anna ittiba'a zikrillahi wanda kuma suka bi ambatan Allah huwa alqur'ani shine alqur'ani aw ahkamul lahi ko kuma hukunce hukuncen Allah wal islamu da musulunci huwa tariqus sahl wato shine hanya wanda ta kasance sassauka wal hamlul khafif da kuma nauyi wanda ya kasance wanda ba shi da ah, kaya wanda ya kasance ba shi da nauyi wal inhiraf wanda ko ya juya ya bada baya anu daga bin tafarkin alqur'ani da hukunce hukuncen Allah da addinin musulunci wannan ita ba tariqal wari ya bi hanya mai wahala wal himl thaqil da kuma ya dauki kaya mai nauyi fi duniya anan gidan duniya wal akhirati da gidan lahira ya Allah ka tsare mu Allah ya ce wa yasalunaka ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا To an gama da wancan yanzu a za a shiga bayani kan abin da suran take karantarwa, min annadina lallai cewa addini yusrun sauƙi ne, laisa fihi mushaqqatin a cikin addinin musulunci dai babu wahala a ciki. Wal maqsuda abin da ake nufi fihi a cikin sa shine al-inqiyad wato zattuwa da amrin lahi zuwa ga al'am a umarni na Allah ta'ala madaukakin sarki. Wa huwa allazi yas'alu al-umura liman ittaba'ahu shine wanda yake sauke al'amura liman ittaba'ahu ga wanda ya bi shi. Fa wada al-kalamu sai ya bibiyantar da magana bi su'alin da tambaya li yujiba anhu bil maqsudi fi amsalin mukhtalifa saboda ya amsa anu akan wannan tambaya bil maqsudi da abin da ake nufi ta hanyoyi wanda suke daban-daban fa qala ta'ala sai Allah ya ce wa yas'alunaka za su tambaye ka anil jibali game da waɗannan duwar wasu manya-manya kaifa takuni yaya za su kasance yawmal qiyamati ranar kiyama Shin suna nan a duwatsunsu, suna nan a yanda suke da girmansu, suna nan a yanda suke da ƙarfinsu, to faƙul ka faɗa musu yanzu ku harabbi, lallai Ubangiji na zai sheƙe su nasfan sheƙewa, bi an yaftatiha karram lissa'ili suma yadiruha kariyahi zai diddige su bayan an mutsike su sun koma kamar yashi sai a sheke su ga baki daya ba ka ganin wani dutse a wannan rana din fa yazaruha فيذرها قاعا صفصفا Mm.
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Faizarwa zai bata ƙa'an wato a shimfiɗe ta wannan ƙasa safsafan wato madaidaiciya, latara ba ka gani fiya a cikinta i wajen kwari wala amsan ko tudu. Ba komai komai an yi lebur ɗinsa an daidaita shi a wannan rana ɗin. Gabaki ɗaya duwar watsin nan wanda kake ganin su masu ƙarfi to haka za su rididdige gabaki ɗaya. Gabaki ɗaya kai ka ce wato iska yana tafiya da sufi. haka wasu aya suke bayyana mana ayoyi da yawa sun zo ga yanda wannan duwatsu za su kasance to wannan dai shine abin da zai faru na'am يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له na'am وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا yau mai izina a wannan rana ɗin ku ya tabi'una da'iya dukkanin mutane eh bayan bayan an yi hurin ƙaho na biyu dukkanin mutane sun fito daga cikin kabarurrukan su ga baki ɗaya to a wannan rana fa za a bi adda'iye mai kira ilal mahashar zuwa ga inda za a yi tashin kiyama bi sautihi da sautin tsohuwar israfil shine mala'ika israfil ya kula yana cewa halimmu ila ardin rahman ku bijiro ku taho zuwa ga matattaran nan inda aka inda aka tattale shi na sarki mai rahama shine inda za a yi tashin kiyama to kowa zai ji wannan wannan kira milladin Adama wanda aka halice shi tun annabi Adamu ila yawmina haza har zuwa wannan kwanaki da muke ciki har zuwa ranar tashin kiyama kowa zai taso kuma kowa zai ji wannan kira kuma kowa nan zai nufa inda aka yi wannan shelan mun gane ko haga wannan yana nuna maka yanda tafiyan sauti yake mai sautin shi kadai zai kira wannan amma kuma kowa sai ya ji kowa sai ya ji to wannan al'amari ya zamanto wato al'amari wanda yake kusa da mu ne ya fi cancanta mu yi imani da wannan kana zaune a nan kana magana in in in duk wanda yake faɗin duniya ne yana so ya ji wannan karatu namu zai iya jin sa fa yanzu fa a take kawai a yanzu da ake magana live yana ji to ba ma ji ba yana gani za ka iya ganin karatun za ka iya jin karatun da sauransu ga baki ɗaya to ballantana na, na sarki Allah mai rahama mun gane ku wannan fa namu ne muka kirkira kana magana kana magana da wanda yake London wanda yake America wanda yake China wanda yake Russia wanda yake Saudiya duk sai ku yi magana da shi daga nan aka soma da da can baya shekaru ba su wuce 30 baya nan fa in za a yi aika daga saudiya sai dai a sa kasar sai mai aikan ya yi magana ya yi magana ya yi magana sai a bayar sai a tuwo da shi najeriya kai kuma sai ka zo ka sa kasar a rediyo sai ka kunna sai ka ji ya ce kaza kaza kaza da gaisuwa a gaishe da wane da wane da wane da wane ga kaya kaza a ba ma wane kaza a ba ma wane a da haka ake yin wannan aike din wannan fa ci gaban kenan da aka samu a wancan zamanin To yanzu an zo zamanin da in ka ce yaro akwai rediyo mai kasa sai ce bai taba gani ba ma. Eh dai yaran da ba su wuce shekara goma sha biyu sha uku ba ba su taba ganin ma rediyo mai kasa ba. Sai dai wanda suke iya ajiya. Kasa din ma ba a amfani da shi. Aka zo yanzu gashi muna yin waya. Da sai dai ka je Jos can ka je ka buga waya. To amma yanzu daga cikin ɗakin ka daga doya ma sai ka buga waya duk da ƙauyen wajen. Ka gani? To saboda me ci gaba kenan. To har aka zo yanzu ma ba waya ba, da calling ne ake conference call. To yanzu ma ba ka video conference ma ana yi. Ga bidiyon kana gani kana magana da mutum a nan yana magana yana jinka kana jin shi kana ganinsa yana ganinka. Wata rana muna magana da eh, eh, Dr. Awal a can Malaysia, wai wai zai hasko min inda yake, ni kuma ina gani daga nesa to in ka hasko min ma ina gani in gani a wannan waje ɗin. To ka duba fa yadda fa aka ci gaba to ballantana na sarki Allah mai rahama wanda shine ya yassare mana wannan ɗin. To so da aka yi mala'ika Israfil yayi yayi yakuwa to hakan nan kowa zai nufi inda ake kira ɗin. Shine Allah ya ce eh la'i wajala wa kasha'atul aswat yawma idhin a wannan rana ya tabi'una da'iya ana bin wato mai kiran nan in yayi kira la'i wajala babu mai karkacewa daga bin wannan babu wanda za a nufi gabar ka ce kai bari ka koma ka bi ta yamma babu kowa zai amsa wannan kiran tilas kuma haka za a yi wannan tafiya a kafa za a yi wannan tafiya din kowa kuma zai je baya tunanin cewa ya gaji shi ne ma Allah ya ce wa khashi'atul aswati kome yayi shiru lirrahmani saboda sarki ne rahama yayi shiru ya natsu fala tasmau baka jin komai illa hamsan sai dai taku na jama'a kawai da suke tafiya kararab kararab kararab kararab saboda aje can inda za a yi tashin kiyama amma babu mai cewa ba zan je ba babu mai nokewa a baya, babu mai complain, babu mai cewa kafa na ɗaya ne, babu mai cewa ni gurgu ne, babu mai cewa ni makaho ne, babu mai cewa ba ni da ƙarfi, babu mai cewa ni na tsufa, babu ɗan jagora, haka kowa zai kama hanya ya tafi, ba abin da za ka dinga ji sai dai tafin kafan mutane kawai suna bi da mutane da dabbobi da tsuntsaye da kaji da komai haka za a taru a mahashar wato inda za a yi tashin kiyama ya Allah ka amintar da mu a wannan rana ya Allah ka amintar da mu a wannan rana dole ne sai an tafi jiya muna tattaunawa da abokananmu a irin wannan abubuwa na fasahar zamanin nan sai muka yi lissafi shekara talatin rabonmu da secondary school sai aka yi lissafi a cikinmu mutane 28 duk sun rasu a cikin mu da ba mu wuce ɗari da tamanin ba, sai kuwa yana cewa fa tofar da Allah ya ƙaddara da nima ina cikin ishirin da takwas ɗin. Ka gani to ashe ana ta tafiya kenan, sai in kana ɗaukar irin wannan ne za ka gane eh ana mutuwan fa, a cikin mutane ɗari da tamanin ga mutane kusan talatin sun rasu, ka ga wajen kashi ɗaya cikin shida kenan sun tafi ga baki ɗaya. haka aka yi ta lissafawa wane ya rasu lokaci kaza wane a shekara kaza wane ma ya rasu wane ma ya rasu wane ma har an manta da ɗaya wanda shi ya rasu ma kusan ƙarshe ƙarshen nan sai daga ba wani ci ai ga iyal shi ma ya rasu aka ce tabbas ya rasu ga kuma iyalai duk an rubuta wa abin da suka bari so to ka gani dole kawai kai kasance cikin shiri na tafiya yanzu ne ko an jima shi kenan lokacin da yake da shi yanzu da kake da shi shine lokacinka baka sani ba nan da sakan biyu zaka kai ko ba zaka kai ba ashe ya zamanto dole ka kasance cikin shiri sannan kuma ka sani fa gashi fa bayan ka shiga kabarin gashi za a yi tashin kiyama zaka fito daga cikin kabarin kuma zaka nufi inda za a yi tashin kiyama zamu kwana nan insha Allah gobe zamu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh